أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna kore muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anan nassoshi waɗanda ake ganin a zahirin su kamar sun ci karo da juna kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi littafi na biyu kuma daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihim ajma'in wa rahimallahu jami'al muslimin to eh kamar yadda muka sani wannan shine darasinmu na 91 kuma wannan ko in ce wannan shine darasinmu na 91 eh muna cikin suratul anfal wato eh ayar da take a jeri ita ce akan tsari ko mu ce akan jerin wato ayoyi eh afwan wannan shine darasinmu na 90 wato biyu kenan na manta eh ayar da take akan tsari ita ce wato take a kan layi ko jerin ayoyin alkur'ani aya ta 32 a cikin suratul anfal a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha a ƙarƙashin mas'ala ta 361 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce ma fa'idatu zikri zikri sama'i fi qawlihi ta'ala me ya amfanin faɗar as-sama'u an ka kawo da fazi na sama kenan inda an ka ce fa amtir alaina hijaratan minas sama wato Allah kai muna ruwa na duwatsu daga sama malam yace wal matsaru shi ko ruwa inda ma yakunu minas sama ai bai yiwa na a samu ruwa face daga sama yake zuwa in dai an ce an yi imtar ana iya fitar da ruwa daga ƙasa amma dai nan fitar da su aka cewa ikhrajul ma amma in dai an ce amtara to ai ruwan dai daga sama za su zo kamar yadda kuma za gani Allah subhanahu wataala yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan da sauran ayoyi da suke da kama da wannan malam yace kulna zamu ce al matsaru almutlaku ruwa wanda yake sakakke ma'ana wanda in an ce ruwa waɗanda ake shuka da su in sun sauka ake shuka tun da iri ake shuka kawai ne ya ce mun ce yana shuka da ruwa kamar ma'ana dai mutlaqul ma sakakken ruwa wanda an san al'adance yana sauka shine ake nufi innama yakunu minas sama yana zuwa ne daga sama walakin al-matar al-mudafa ko walakin al-matar al-mudafu huna ta fuskar larabci kenan in an ce lakin ko lakin na sai dai ruwan da an ka danganta zuwa ga sama nan idafa nan ta lugha ba idafa ta nahau ba wa huwa matar al-hijara shine ruwan duwatsu qad yakunu min ru'usil jibal ana iya ruwan ruwan duwatsu daga kololuwar duwatsu daga saman dutse kenan wa min al-hitani wa min hitanil masakin ko kuma daga katanga ko mu ce shimge an gane ko na inda mutum yake zama kiran mutumin da yake da shinge mai karfi ko katanga yana iya ruwan duwatsu kamar yadda yara suke ruwan duwatsu ga gidajensu in an bata musu da rai wal qusuri da kuma saman benaye ana iya ruwan duwatsu daga saman su wasu qufiha da kuma rufin benaye in an hau saman shi kenan malam yace to fa kana dhikru sama'i mufidan kenan ambaton da anka ce a sama nan yana da fa'ida yana da wata ma'ana da ya ƙara kina yake son ya ce ma'ana faɗarsa yana da amfani li'anna al-hijarata domin su duwatsu idza nazalat min sama idan suka faɗo daga sama kanat wato ashadda nikayatan sai ta zamanto ta fi ƙarfin azaba nikaya na ana nufin azaba dama kalma ta nikaya tana nufin azaba ko ukuba wa aksara dararan kuma idza ta fi cutarwa domin a dutse idan ya nisa kwarai kaga faɗuwarsa tana da wato hatsari الثاني ما لن يتي أبو نبيو أنه تيوى لما كانت الحجارة دوا أسؤولو كتن لسكا كسن تي المسومة وأن أنك سنياما علامة دومين alama ne musawwimina waɗansu malamai suka ce mala'iku musawwimin sun so to imran masu rawani to ai asalin al-musawwama alama ne domin alama ce ta rawani san kawai ce an yi kuskure anan wal khailil musawwamati inji Allah da wakaina waɗanda aka yi ma kawo aka yi ma ado alama ce ta masu su suna da wadata ko masu mulki ko sarakai ko masu mulkin siyasa ko kuma masu kuɗi kuma kinaya ce ta mulki da jiji da kai malam yace to lamma kanat alhijaratul musawwamatu lil azabi duwatsu wanda sun kasance an yi musu alama ta azaba wa hiya sijil ita ce wato sijil an gane ko wato tabo wanda yake an kona shi ya zan kamar dutse an kona shi da wuta kuma ana kiran tabo wanda ya bushe kwarai kuma kamar dutse sijil na fata an fahimce ni malam yace to waɗannan lamma kanat ma'hudatun nuzul an saba ganin sun sauka da sama'i daga sama kamar yadda aka yi mutanen annabi lutu kenan wa amtarna wato alaiha hijaratan min sijil kuma sannan wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud a cikin suratu hud an ka ce amtarna alaiha a cikin suratul hijr an ka ce amtarna alaihim to an ce an yi magarin ruwan azaba to ai shi gari ba a mishi azaba domin shi bai da taklifi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal to nan ana nufin wa amtarna alaiha ai ahlal qarya an ka shafi ahalkin kinan amtarna ala ahliha da an karce alaihim kuma da masu akai man ruwan azaba dan don su akai kan mutun ya abin kuma in kana mai harda in ka zo cikin hijir ka ce amtarna alaihim hijaratan min sijil in ka zo cikin hudu ka ce amtarna alaiha ba alaihim ba hijaratan min sijil kuma ka ce mandud ina fata an fahimci ni to malam ya ce zakarar sama'a an ambaci sama isharatan ila iradatil ma'ahud ishara zuwa ga abin da an saba da shi min alhijarati na duwatsu ka annahu qala kamar dai Allah ya ce fa amtarna alaina fa amtir alaina hijaratan kamar kafirin ya ce ne Allah kai muna ruwa na hijaratan duwatsu min sijil na sijil tabo domin sijil kamar yadda malamai suke cewa daga cikin anwa'u tafsirul qur'an bil qur'an ana fassara wata kalima da wata kalima nan cikin hud ya ce min sijil mandud wanda yake munaddad kenan abin da ke bin juna wanda an tsara shi shine mandud kenan wani na saman wani kamar da zuwa cikin suratul waqi'a mandud sannan kuma can cikin suratul hijr ya ce sijil ba tare da mandud ba amma a cikin suratu wato azzariyat sai bane wannan karara ya fito da shi قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين كما دوك قصة غراتي سي نون سجيل كم طين يتو طين كن شي أنك في سني سي أكي تفسير الونن كلمة دا ونن ودا تفيه تو وفيلي ودا أكا سني دا واتشن إنا فاتا أنفن شيني تو مالن يتشي تو فوضع قوله من السماء سي الله يدور ونن مغانا قوله kenan fadar shi wannan kafirin tunda Allah ne ya faɗi cikin alkur'ani maganar Allah ce ana danganta ta zuwa ga kafiri saboda ya faɗa ana danganta ta zuwa ga qur'ani saboda Allah ya faɗi ta a cikin alkur'ani mawdi a qawlihi min sijil kenan sai aka kawo ta mawdi a ce min sijil min as-sama'i maimakon a ce hijaratan min sijil sai aka ce min as-sama kama ta qulu kamar yadda ke cewa wato sub alaihi masrudatan min hadith ko sabba alaihi sabba asalin shi shine zubawa amma abin da ya zo da yawa ana iya kiran shi sabba fa sabba alaihim rabbuka sawta azab Allah ya zuba musu bulolin azaba kaga buloli ba a cewa an zuba su amma dai saboda abin ya zo da yawa ne kenan sabba alaihi ya zuba mishi masrudatan min alhadith zance wanda yake masrud an jero shi shine sarara shay'a ya jero shi ma'ana yayi mishi sambatu kamar da ake cewa sambatu ko subbatu ko kuma tsaye ya'ani min min hadidin ne kenan domin nan ya ce masrudatan min hadith amma kuma min hadid ya kamata ya kasance tunda ya ce ya'ani dir'an in an ce dira jam'in shi duru shine sulki kinan min hadithin kinan da suka rubuta kuskure ne ga alamu min hadidin ya kamata ya kasance min hadid na wato karfe in an ce kuma abinda an ka sake na karfe wanda yake ko masrud an sake shi ko an jera shi ko an biyo juna da shi sashi na biyar juna kinan nan hadidin ya kamata ya zamanto ba hadith ba ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne in an ce sabba ya zuba in an ce kuma sabba da sinun ya zaga daga nan aka samu sibabul muslimin fusuq kamar yadda yake cikin hadisi na sahihi muslim ina fata an fahimta to wannan shi dai ita ce dai amsar da malan ya bayar karkashin wannan aya amma kafin mu ci gaba kamar yadda muka saba mun ce muna ƙara waɗansu mas'aloli idan suka ɗan bijiro waɗanda suke da alaƙa da aya to abinda za mu ɗan ƙara ƙarƙashin wannan aya shine cewa malaman lugha suna cewa da matsara larabci matsara da amtara domin a tsarin larabci asalinsa in an ka kawo fi'ili sulasi mai harafi uku kamar matsara misali an ka kawo ruba'i amtara to ma'anarsu tana canzawa ko an ka mai an ka da'afa shi an ka ce matsara masalan kenan yana tashi daga wanda ya aikata ya zuwa ga wanda an ka aikata ma domin in ce wato zahaba ya tafi amma in ce azhabahu ya tafiyar da shi wanda kuma ba dole bane wani lokaci yana iya zakkuwa da alhamza ba tare da ya ƙara ma'ana ba domin yanzu a larabci wa kafa ya tsayu wa kafahu ya tsayar da shi amma sai sun ce au kafahu ko wa kafahu ya tsayar da shi to asalin shi dai in dai tsayawa ne kawai wa kafahu wa qifuhum innahum mas'ulun amma in kace au qafahu ba bai ƙara wani ma'anan na cewa ya tsayar da shi amma in sun kace akwai wata hikima ta balaga ko wa qafahu ya nuna karfin abin kana iya kai amfani da shi to amma shi matara da amtara mataratis sama amtaratis sama sama tayi ruwa to sai dan sun kace matara ruwa ne na alkhairi mataratis sama amma in ce amtaratis sama to na ana nufin tayi ruwa na halaka to wasu malamai sun kace haka ne suke waɗansu malamai suka ce a'a da matsarati sama da amtarati sama duka suna nufin ruwa ne na alkhairi ba dole bane shi amtar sai cikin sharri matsar sai ciki amma dai dukkan su laraba suna amfani da su sai dai sun yi amfani da matsarati sama wajen alkhairi amma amtarati sama kuma wajen alkhairi amma in an danganta shi zuwa ga Allah uslubi na alqur'ani abinda ake kira alkulliyatul qur'aniyya ko adatul qur'aniyya ko alqawaidul qur'aniyya wani lokaci malamai suna kiran su haka nan shine cikin alqur'ani duk inda ka ji matsar to yana nufin azaba ba alma'u ba ko alghaith qur'ani ruwa na alkhairi galibi yana kiransu ma wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka sannan kuma wato abin da wani lokaci kira su alghaith wa huwa alladhi yunzilu alghaitha min ba'di ma qanatu amma in ka ce amtara sun ka ce ko almataru sun ka ce to duk cikin qur'ani wato yana nufin azaba kaga ne ya ce fa amtir alaina hijaratan minas sama wa amtarna alaihim matara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أتكن سورة الأعراف فساء واتو مطر المنذرين أتكن سورة الصافات إنا باتا أن فهمتيني كو فساء مطر المنذرين أتكن سورة واتو شعراء كينان تو كينان abin da ya kamata mu gane ada ce ta alkur'ani shi ya saba ma larabci anan ba dole bane al'ada ta alkur'ani ta dace da larabci a ko ina to sai suka ce to kenan in ka ji amtara tana nufin azaba amma malamai suke cewa waɗannan ka'ida suna da istithna wani lokaci an ce duk abu in yazo cikin Qur'ani kaza yake nufi to sai an yi al-istiqra'u tam wa tatabbu'u tam sai an bi duk Qur'ani an ga haka nan ne in akwai istithna'i sai a ce banda wuri kaza banda wuri kaza shi yasa wadansu suka ce a'a banda akwai inda kalma ta matsaro ta zo kuma ba azaba take nufi ba Allah ce wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin babu laifi gare ku misali in kana bikum azam min matarin a cikin suratul nisa in akwai rashin lafiya tare da ku wanda yana karuwa saboda ruwa ina fata an fahimce ni wajen aji makamai ko kuma abin nan in kana bikum azam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum ku aji wato makaman ku ana zancen a rike makamai wajen yaki kuma a zamanto cikin shirin kota kwana wajen sallar yaki wadda tana da sifofi sun kai guda shida akwai hadisai daban-daban kuma ayyukan daban-daban ne ba aiki bai shafe aiki ba sabanin magana ita ce wata take shafe wata shi yasa duka waɗannan salloli aka ce ana yin su kamar yadda malamai suka bayyana Sheikh Nasiruddin Albani ya fitar da waɗannan wato aujuh mai so yana iya dubawa cikin littattafansa inda ya bayanin wato salatul khawf ina fata ana fahimta ta to shi yasa suka ce to na azam min matsalin nan annazil minas sama ruwan da suka sauko daga sama ba waɗancan na azaba ba to waɗansu malamai suka ce to mun saka muku amma dai duk da haka nan dai nan ma dai an kawo akwai aza akwai sai da an kuma an yi bace rashin lafiya to amma rashin lafiya ai daga dan adam yake amma dai suka ce to dai ya an kawo su matsar dai ruwa ne na sama amma dai suna iya haddasa matsala to wannan shi dai ne abu na farko da nake son in ƙara game da kalma ta matsar da amtara abu na biyu wanda za mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik waɗansu sun ce kafiran maka suka faɗa wasu sun ce kamar Nadir bin Harith wasu sun ce Abu Jahal duk da yake nasoshi sun fi nuna cewa Abu Jahal ne faɗi wannan magana to amma inda iskali yake in mun ce abu in mun ce kafiran makka ne wa iz qalu jam'i ne to ai ya kamata in abu jahal ne ya faɗi wannan magana a ce wa iz qala allahumma ba qalu ba to kaga wanda zai karanta asbabun nuzul musamman in ka diba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab wanda mausu'a ce wa mujalladi uku ta tattaro duk asbabun nuzul ta yi bayani akan ka'idodin su duk da yake dole sai an yi amfani da ka'idodi a gane sun bayyana wanda inganta wanda bai inganta ba amma wani lokaci suna iya sawar falalar sura ciki wani lokaci kuma sai su kawo abin da yana shiga karkashin ma'anar ayat ba sababin nuzul mubashir bane akwai wanda mubashir ne akwai wanda ba mubashir ba to dole dalibin ilimi sai ya bambanta tsakankanin su to ala ayyati hal dai sun kace qalu wasu suka ce a'a dama kafiran maka suna faɗa Abu Jahal ya faɗa da shi da Nadir bil Harith Allah hada gaba ɗaya wasu suka ce a'a Abu Jahal ya faɗa amma duk kafiran Makka sun yarda da wannan magana kamar yadda wanda ya soke taguwa mutum guda ne fana da sahibahum fa ta'ata fa aqar sai an kuma wani wuri an ka ce fa aqaruha saboda sun yarda da aikin da ya aikata ko kuma sun ji daɗi ko ko da an ga musu daɗi za su ji sai Allah ce su ne suka soke ta to kenan Abu Jahal wannan magana da ya faɗa kafiran Makka sun yarda da ita sai an ka ce wa if qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik da haka ba kuskure bane aka samu mai son ya karyatar da asbabun nuzul ko kuma hadisai ko abinda an karwaito daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shi ne ina ganin abubuwan da ya kamata a ce mun dan ƙara karkashin wannan aya game da wato wannan azaba din sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 362 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwi matuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir arrazi a ƙarshen aya ta 33 domin dukkan littafan sun kawo ta to amma sai mu fara da littafin da muke cikin sa malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace wa ma kana Allah Allah bai kasance ba liyu azibahum yi musu azaba wa anta fihim kana cikin su suratul anfal aya ta 33 wa yawma badr ranar badar azabahum Allah ta'ala Allah ya musu azaba bil qatl ta fuskar an kashe su an kashe mutum saba'in na kafirai daga cikinsu akwai sanadid quraish sanadid jam'i ne wato nasundid in bambanta ba sannan ana nufin babba jagorori gagga malam yace wal asri kuma an yi musu azaba kenan bil qatl wal asri an daure sa mutum saba'in wa huwa fihim kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nuhi wa anta muqimun fihim bi makka kana zaune cikin garin makka Allah ba zai musu azaba ba to wannan akwai iskali don Allah ya musu azaba da yunwa har sun kace rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun ko ba haka ba sai waɗansu malamai suka ce a'a to za a yi taksisin banda wannan azabar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙa musu waɗansu suka ce a'a azaba wadda ake nufi ita ce azaba ta ruwan duwatsu da kuma hallakarwa ina fata an fahimce ni malam yace to wa kana kadhalika haka ya kasance da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma dama bai wakata lokacin da kasance a makka lam yu'azzabu ba ai musu azaba ba to sai dai a ce ta kisa ko dauri banda waccan ta yunwa falamma akhrajuhu min makka lokacin da suka fitar da shi da makka wa kharaju li harbihi suka fita don su yaƙe shi uzzibu sai Allah ya azabtar da su wa qila waɗansu malamai suka ce ma'anahu injimalan ma'anarsa wa ma kana Allah li yu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba azaba listisal azaba ta hallakarwa al'asulu shi ne asalin abu ista'asala ya cire abu daga asalinsa ya zumbuce shi kenan kina Allah ba zai halakar da su gaba ɗaya ba azaba ta wato wato kamar ake cewa ta gilla kamar kisan gilla Allah ya kace kace da su wa anta fihim kana cikin su sai dai Allah ya musu azaba ta bangare kenan babu laifi ai musu azaba ta yunwa amma ba azaba wadda za ta halakar da su gaba ɗaya ba wa qila malan yace ma'anahu wadansu malamai suka ce wa ma kana Allah Allah ba zai musu azaba bal yu'adhibahum al'azaba alladhi talabuhu Allah ya musu azaba wanda suka nema wa huwa imtarul hijara ay musu ruwan duwatsu wa anta fihim kana cikin su kina ana yi musu wata azaba wadda ba ita ba kamar ta yunwa din da mun ka faɗa wannan shine abin da dai malam ya kawo wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wannan lamu ana kiranta li yu'adhibahum lamul juhud lamu kamar ta musu ma Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce bai dace a ce lamun ta musu ba domin Allah ba yana musu wani abu bane waɗansu malamai suka ce a istilahi ne na malaman fiqihu na malaman nahwu afwan ba abin nan bane ba ana nufin musu bane to wannan shi ne abin da malam ya kawo wallahu ta'ala alam a ƙarƙashin mas'ala ta 363 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha malam ya hada wannan aya ta 33 da kuma ta 34 shi yasa sai mun kawo ta sannan mu shiga cikin wancan littafi da ya kawo ta 33 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace awwalan na farko ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su tare da maganganun da malamai suka kawo ba azaba listisal ake nufi azaba ta halakarwa tare da cewa kuma Allah ya azabtar da su a Badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yace qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum ko yaƙe su Allah zai musu azaba da hannayenku na ana nufin azaba ta is ba ta istisali ba kamar da shi malam ya kawo malam ya ce suratul anfal ayat 33 thumma qala sannan kuma Allah ya ce wa malahum Allah yu'adhibuhumullah mi zai hana Allah ya musu azaba al-aya wa huwa yuhimu tanaqud dana nuna kuma kuma tanaqudi tunda an ce zai musu azaba ba manzo yana cikin su kuma an ka ce to me zai hana Allah ya musu azaba qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah mi zai hana Allah ya musu azaba ba'da khurujika bayan fitarka kuma bayan sun fitar da kai tunda fitar da shi suka yi ya fita min bainihim daga tsakankanin su wa khurujul mu'minina da kuma fitan mu'minai wal mustaghfirin da masu istighfari kenan shikenan in sun fita waɗannan dole ai musu azaba idan Allah ya lokacin da Allah ya ga dama wa qila al muradu wadansu malamai suka ce bil azabi bil azabi al awwal abinda ake nufi da azaba ta farko da anka ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim azaba wato azabul istisal azaba ta halakarwa gaba daya ko mummunar azaba wadda za ta kare mafi yawancin su ko abin da ya kama da haka wa bisani azaba ta biyu ghaira azaba ghaira al-istisal ba azaba ta wadda ba ta istisal ba ta halakarwa gaba daya kinan wa malahum Allah wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim azaba al-istisal an gane ko azaba ta halakarwa wato mummuna gaba daya wa ma lahum alla yu'adhibuhum Allahu ghayra azab al-istisal mi dana Allah shi mu azaba wanda ba ta halakarwa gaba daya kuma mummuna azaba shine abinda malamai wadan suka faɗa wa qila wadan su malamai suka ce al-muradu bil awwal abinda ake nufi da azaba ta farko azabar duniya wa ma kana Allahu liyu'adhibuhum wa anta fihim azabad dunya Allah ba zai musu azaba ba ta duniya kana cikin su kenan kana cikin garin Makka wanda kuma mun ce to wannan sai an yi taksisin shi da an yi jarrabe su da yunwa in ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ne ko kuma ai takhsishin shi da azaba ta kisa ta yaki tunda sun fita su yaki manzo sallallahu alaihi wasallam kuma duk anan duniya akai waɗannan ina fata an fahimci ko da mun ce azabar duniya wa bisani an gane ko abinda ake nufi da na farko da na biyu shi kuma azabul akhirah ran azaba ta ranar alkiyama kenan wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim kenan azabar duniya wa ma lahum alla yu'adhibahum Allahu fil akhirah bi zai sa Allah ba zai musu azaba a lahira ba shine abinda ake son a ce ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo karkashin waɗannan mas'aloli game da abinda malamai sun ka faɗa Allah ba zai musu azaba ba to wannan kaga dole in kana sun ka fahimci ayoyin kaga dole sai ka koma ma abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam to ƴan uwa musulmi za mu dawo akan a cikin littafin daf'i hamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a karkashin mas'ala ta 81 a aya ta 33 a cikin suratul Anfal malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله بذي مسو عذاب بكنا cikin su وما كان الله معذبهم الله بذي مسو عذاب با وهم يستغفرون الحالي سنا استغفاري fi'ili mudari ne wanda yake nuna yau ana yi gobe ana yi jibi ana yi gata ana yi hadhihi al-ayatul karima malam yace wannan aya mai daraja mai kima ta dullu ala anna tana nuna cewa likufari makkata ga kafirran makka suna da amanaini aminci guda biyu dalilan aminci abin da ke samu zasu aminci daga azabar Allah yadfa'u an yadfa'u Allahu anhum al-azaba da su ne Allah yake tunkuɗe musu azaba bisa babihima da waɗannan abubuwa guda biyu malam yace ahaduhum ahaduhuma na farko kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fihim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su li'anna Allah domin shi Allah lam yuhlik ummatan bai taba halakar da wata al'umma ba wa nabiyuhum fihim annabin suna cikin su shi yasa zaka ga alqur'ani na faɗa duk lokacin da azaba ta zo an tsiratar da annabin Allah abin nan annabi abin nan annabi Hud lokacin da za a halakar da annabawa zaka za a halakar da adawa nake sun cewa don Allah cewa ila adin akhahum huda yake cewa walam ma jaa amruna a cikin suratu hud kenan najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna malama har da qur'ani sun kace in kana cikin hudu in ka ji wallazina sai ka ce amanu ma'ahu a cikin suratul al-a'raf wallazina ma'ahu kenan sai ka kaddara amanu din a wajen fassara domin waɗanda suka imani da shi aka tsiratar shi yasa cikin arafu wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu nan ma iya ta imani ake nufi kuma suna tare da shi da jiki tunda sun yi imani da shi sannan kuma lokacin da za a tsiratar da shi kenan sannan kuma wallazina amanu ma'ahu a cikin suratul hud kenan ana nuna ma'iyya ta imani sannan kuma ma'iyya ta tare da shi lokacin da za a azabar domin in babu ta imani to babu zancen tsira to da aka zo kuma haka a cikin kissa ta annabi salih sai an ka ce falamma ja'a amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu sannan da aka zo a kissa ta annabi lut a cikin suratu hud har yanzu an kace falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha sannan shi annabi lut an faɗa mai fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak ko illa imra'atuk a qira'ata abu amr to ya an ce illa imra'atuk kaga badali na an kai za a yi tafiya tare da ita to illa imra'atak to nan kuma kamar ba a yi tafiya tare da ita ba kaga wani sai ce to kira'o'in sun ci karo da juna an gane ko to waɗansu malamai sun tafi cewa da an ka ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli an gane ko wala yaltafit minkum ahadun kada ɗayan ku ya juya ina fata an fahimta to waɗansu suka ce to illam ra'a illam ra'a tak nan babu wanda zai juya sai ita ya nuna kinan ta fita tare da su to il koko illam ra'a tak kenan ita kadai ce ba za ta fita ba in an ce illam ra'a tak to illam ra'a tak to kuma ya nuna kamar ta tafi sun ka ce a'a nan ya nuna ta fita amma bata tafi tare bata kai inda sun ka kai ba don an ce ayi tafiya kuma an ka ce kada a waiwaya to kenan sai an ka ce a'a nan da inda an ka ce illam ra'atuk ya nuna ita kadai za ta waiwaya fa asri bi ahlika ya nuna zai fita da su amma ita kadai ce za a yi ma nisa ba za ta ba za ta bi su ba dama munafika ce kamar da Qur'ani ya faɗa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma sai suka yaudare su yaudara ba ta zina ba yaudara ta sun nuna musu yi imani amma ba su yi imanin ba to wannan shi ne abinda malamai suka bayyana shi ma annabi shu'aib sai an ka ce wato walamma jaa amruna najjina shu'ayban wallazina amanu ma'ahu a cikin suratul hud ina maimaitawa cikin suratul hud adda allazina amanu can kuma cikin suratul afu wallazina ma'ahu to almuhimmu dai inda kaga wallazina ma'ahu a cikin suratul araf inda yazo din to ma'ahu ne babu amanu cikin hud kuma tare da amanu to sai malamai abinda malam ya samu ka kawo nan bayani abinda malam ya ce Allah bai halakar da wani annabi ba a cikin wata al'umma face wata bai halakar da wata al'umma ba face sai ya fitar da annabinta daga cikin su kaga wannan alqur'ani ya tabbatar da wannan magana illa abu na karshe da nake so in kara a balaga ta alqur'ani shine a cikin wannan sura suratu hud da aka zo wajen annabi hud sai an ka ce walan ma ja'a amruna an kai amfani da wawun da an ka zo wajen annabi salih sai an ka ce falan ma ja'a amruna da an ka zo wajen annabi lut sai an ka ce falan ma ja'a amruna da an ka zo wajen annabi shu'aib sai an ka ce walan ma ja'a amruna to menene hikimar sai malamai sun ce alwawu ita ba ta nuna at-tartib kuma ba ta nuna abu ya zo da gaugawa ko da jinkiri amma ita fa'un tana nuna abin babu nisa suka ce saboda cikin kissa ta annabi salih da kuma kissa ta annabi lutu an nuna lokacin halaka su yayi kusa shi sai an ka kawo fa'un kaga cikin kissa ta annabi salih sai an ka ce fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam an ba su kwana uku to sai an ka ce falan ma ja amruna kaga mai hadda qur'ani kuma sai ka riki kenan kissa ta annabi salih ita ce adda wato fa'un kuma kissa ta annabi lut ita ma an ka kawo fa'un don an ce inna maw'idahum subh alaysa as-subhu biqarib kaji yana kusa fa to kenan kuma tunda kusa yake sai aka ce falan ma ja amruna amma da yake kissa ta wato annabi hud ba aidan can lokacin halakar da su ya kusanto ba da kissa ta annabi shabi sai an ka ce walan ma ja amruna walan ma wato ja amruna yana da kyau a cikin balaga wato ta alkur'ani ɗalibin ilimi ya rinka hankalta ma irin wannan kadiba cikin attabirul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i ya kawo wannan kuma da sauran littattafan da suke bayani kan balaga ta alkur'ani sannan ma in kana so kana iya wato dubawa a cikin littattafan da ya wallafa saboda fahimtar balaga ta alkur'ani domin ya fice a wannan wuri ba na ce duk abin da ya faɗa ka yarda da shi ba saboda ana buƙatar dalilai littattafan Dr. Fadil Samar Ra'i a cikin balaga ta alkur'ani da littafi balagatul kalima fi ta'biril qur'ani yana da at-ta'birul qur'ani yana da ma'anil abniya yana da lamasatun bayaniya wanda sun ce asalin sa wato barnamij ne da yake yi a gidan rediyo na kasar Imarat a kasar Dubai sannan kuma yana da ma'anin nahau na ɗai yana da ma'anin nahau na biyu yana da ma'anin nahau na uku yana da ma'anin nahau na hudu da kuma littafin at-tahrir wa tanwir da kuma sauran littafan da malamai suka rubuta kan balaga ta alqur'ani don saboda ka fahimci kalima kaza me yasa aka kawo ta kalima kaza me yasa ba a kawo ta ba abu na karshe kuma wanda zan kare da shi game da kissa ta annabi a cikin suratu hud wajen kissa ta annabi salih sai an kace wa akhadha alladhina ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين kuma sai kai hatara mai hadda alkur'ani a cikin araf fi darihim fi darihim ne amma cikin hud fi diyarihim ne wasu ka ce fi darihim na an hankalta ma garin su kamar gidansu ne gaba daya shi yasa cikin araf an ka ce fi darihim fi diyarihim an kalli kowane yana da gidansa kamar gidan haya ne in an kalle shi gaba daya gida guda ne an kalli kowa yana ciki kuma sai a ce gidan daji daban-daban ko gidaje daban-daban wadansu malamai suka ce a fi darihim mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga jam'i na dauka gidajen su kenan babu wata matsala kamar yadda an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha amma wajen har da fi darihim a araf fi diyarihim a cikin suratu hud dan ka gane sai amma a kissa ta annabi shu'aib sai an ka ce wato wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha to kaga wadansu malamai suka ce to me yasa aka ƙara ta'un akan lugha dai as-sayha mace ne to kuma akhadhat ko akhadha duk ana amfani da shi domin mu'annath ne wanda yake ba haƙiƙi ba tunda ita sayha babu sayhu balle a ce sayhatu da sayhu sun ka ce to ana iya amfani da wannan sannan wadansu malamai suka ce a'a kamar ta'un din tana nuna kilan azaba ta mutanen annabi shu'aib ta fi ƙarfi da azabar da aka yi mutanen annabi salih wanda kuma wannan yana bukatar sai an yi muqarana tsakanin ayoyi a bambanta su kenan sai ka gane wa akhadha farko ne a cikin suratu wato salih wa akhadhat alladhina zalamu sayha kuma na biyu ne a cikin kissa ta annabi shu'aib kenan na farko akhadha ne na biyu akhadhat akhadhat alladhina zalamu sayha wannan taujihi ne na balaga na alqur'ani da malamai suke kawowa muna zan kawo su ne saboda amfanin dalibai malam yace wasani na biyu kenan abu na biyu an gane ko amincin da ke gare su istighfaruhumullah suna istighfari ga Allah istighfaruhumullah domin istighfar masdar ne hum shine matsayin fa'ili na masdar Allah shine matsayin maf'ul bi kamar kace istaghfarullah na domin al-masdar ya'malu amalu fi'lihi malin yace to wa qawluhu ta'ala ita ko fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lahum alla yu'adhibahumullah mi zai hana Allah ya musu azaba wa hum yasudduna anil masjidil haram suna kangewa daga masallaci mai alfarma ko mu ce harami gaba ɗayan sa ba asalin sa an shafi maf'ulun bihi ai wa hum yasudduna nasa ko wa hum yasudduna nabiyya sallallahu alaihi wasallam was sahabata anil masjidil haram dan yace humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram malam yace to yadullu ala khilafi zalik yana nuna sabanin wannan tunda an ce Allah zai mi zai hana Allah ya musu azaba kuma an ce Allah ba zai musu azaba ba to kaga zaka samu iskali kiran kaga duk malamai sun kawo wannan malam yace to akwai amsoshi wal jawabu min arba'ati awjuhin amsa ta fuska ne guda hudu al awwalu na farko wa huwa ikhtiyar ibn jarir at-tabari shine zaben ibn jarir at-tabari shaykhul mufassirin wa naqalahu an qatada ya cira to wannan ra'ayi daga qatada wa suddi da imam suddi wa ibn zaid da ibn zaid annal amanaini cewa waɗannan aminci guda biyu ababen da ke ba su aminci muntafiya ni sun koru فالنبي صلى الله عليه وسلم من زعل الله تيرا من الله سبحانه أجريشي خرج من بين أظهرهم يا في تدق سكان كاننسو nan ba ana nufin ya fita daga cikin cikin su ba ka ai hattara azhuri ma ana nufin ya fita daga tsankanin su muhajiran yayi hijira wastighfaruhum ma'dum su kuma istighfarin su abu ne wanda yake babu shi li israrihim alal kufri domin sun gushi akan kafirci ko ko istighfarin bai da amfani ko kuma ba sa mai malam yace to fa jumlatul hali jumla ta hali wadda an ka ce wa malahum Allah yu'adhibuhum Allah urida biha anna al'azaba la yanzilu bihim ana nufin azaba ba za ta sabka gare su ba fi halat istighfarihim da an ka ce wa anta fihim kenan ita ce jumla ta hali wal halu anta fihim malam yace la yanzilu bihim fi halat istighfarihim ba zai sabka gare su cikin lokacin da suka yi istighfari law istaghfaru da sun yi istighfarin wa hum yastaghfiruna jumla ce ta hali kenan wa anta fihim wal halu anta fihim an gane ko وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون والحال يستغفرون سنة استغفاري مالن يتي تو ولا حالة في وجود نبيهم فيهم كما با cikin halin da annabi yana tare da su ba lakinnahu kharaja min bayni azhurihim sai dai shi ya fita wa lam yastaghfiru su kuma ba su yi istighfari ba li kufrihim dan su kafirai ne ma'ana kenan nan yana da guda biyu ko dai ba su yi istighfarin kwata kwata ba ko kuma sun yi istighfari amma saboda su kafirai ne bai da amfani wa ma'lumun malin yace abu ne sananne annal hala shi hali qaidun li'amiliha qaidi ne ta da baibaice tana tare tana ɗamfale in ji malaman zauri an gane ko tana da baibaice li'amiliha tare da wanda ya aiki wasfun li sahibiha kuma sifa ce ta sahibinta domin kamar ya zama tushi aikata take nan ta zan sifa ta shi fal istighfaru masalan malai yace shi istighfari a misali qaidun da baibiya ne kamar shi as-sanadiyya fi nafil azabi don a kore musu azaba lakinnahum lam ya'tu bil qaid bisu zo da qaidin ba shine istighfari fataqrirul ma'ana abinda ma'ana take nufi abinda zai tabbatar da wannan ma'ana ma'ana tabbatar da ma'ana ko bayanin ma'ana wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhali suna yin istighfari law istaghfaru da sun yi wa ba'da intifa'il amrayni bayan abubuwa guda biyu sun koru azabahum sai Allah ya azabtar da su bil qatl Allah ya kashe su ya bada iko aka kashe su kenan kuma ya kashe su wal asri kuma Allah ya sa aka kama su ya bada umarni aka samu nasara akan su aka kama su yawmu badr ranar badar kama yusharu ilaihi kama yadda ake ishara zuwa gare shi ko kama yadda kama yushiru ilaihi qawluhu ta'ala kama yadda fadar Allah take nunawa wala nudiqannahum min al'azab al'adna za mu dandana musu azaba ta kusa dudal azab al'akbari kafin azaba mai girma kenan azaba ta badr ko kuma da azaba ta duniya kamar yadda wasu malamai suke cewa ko azaba ta kabari domin shi al'adana abu ne wanda na ɗaukar ma'anoni daban-daban na kusa azaba kabari ita ce ta kusa kafin azaba ta kiyama da ta kuma azaba ta ta filin kiyama kafin azaba ta wutar jahannama shi yasa wadansu ka fassara shi da azaba kabari kakka ce malamai sun yi kuskure in ka ce al'adina na nan duniya ko kuma al'adina yakin badar kafin kuma yaƙi yaƙin da za su biyo baya duk al'adina yana ɗauka domin sifa ce kenan wala nuziqannahum min al'azabil adna azaba ta kusa kenan kowanne kuma ana hankalta ma kusancin shi da wani abu ne ina fata an fahimci ne ana iya cewa gari kaza yana kusa da gari kaza amma in an ka duba kuma sai a hankalta ma shi wannan garin kuma akwai wani wanda yana kusa da shi ta fuskar yan an kalle ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa shi yasa irin waɗannan ma'anonin ba kore su ake yi ba in baka sani ba alwajhu thani huska ta kaga yanzu an ka ce gari kaza yana kusa da gari kaza ta gabas kuma gari kaza yana kusa da shi ta yamma gari kaza yana kusa da shi ta kudu gari kaza yana kusa da shi ta arewa ai duk kusa da shi suke in baka fahimta ba alwajhu thani fuska ta biyu annal murad bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah yastaghfiruna suna istighfari istighfarul mu'minina ga neman istighfari na mu'minai al-mustad'afina waɗanda masu rauni bi makkata da makka waɗanda ba su damar da za su yin hijira waɗanda ba su damar da sun hijira domin duk muminai suna da rauni a makka wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard nan suna da rauni a makka da ba za su iya yaki ba shi yasa ba musu umurni da yaki ba sai bayan sun yi hijira sannan aka musu umurni da yaki kada a kashe su gaba daya fitina ta yawa masu son su je su yaki waɗanda sun fi karfin su kuma su taimaka ma kafirai su ƙara mamaye kasashen musulmi su ruguza su me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yaki kafirai a makka ba tare da kowa ya fi kowa sanin addini ya fi kowa kishin addini kuma ga goma kanan kewaye da makka amma wani lokaci bai ruguza su ba to nan dai almuhimmu mustada'afina waɗanda ba za su iya yin hijira ba kuma waɗanda suna da uzuri waɗanda suratul nisa'i ta yi bayani akan su illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila malam yace wa alaihi to akan haka fal ma'ana abinda ake nuhi annahu ba'da khurujihi sallallahu alaihi wasallam bayan fitan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana istighfarul mu'minina istighfarin da mu'minai suke yi waɗanda ba su samu damar yin hijira ba su samu iko ba sababan li raf'il adabid dunyawi ya zan sanadiya ko sababi na ɗauke musu ko dalilin ɗauke musu azaba ta duniya anil kuffari li rafi al'azab dunyawi anil kuffari ɗauke makafirai azaba ta duniya al musta'jin lil azab wanda suke neman a kawo azaba bi qawlihi da fadar da bi qawlihim da fadar su fa amtil alaina hijaratan min sama Allah ka zubo muna ruwan azaba na sama shi yasa dan mutun ya ce Allah in dai addinin musulunci ƙarya ne Allah ka hallaka ni dan Allah bai hallaka shi ba shi ke nuna addinin musulunci ba gaskiya bane shi yasa waɗanda suke ta kokarin su yi ta rantsi rantsi da waɗansu abubuwa su dan su tallata ƙaryar su ko su rantsi da alqur'ani ba asali ba ko alqur'ani ne ko ba alqur'ani ba dan Allah bai hallaka su ba a wannan lokacin ba shi ke nuna ba abinda sun ka faɗa gaskiya ne domin Allah ba irin mu bane Allah halimun ne hakimun cikin kafiran nan daga cikin tsatson su Allah ya fitar da waɗanda sun kai imani da Allah kenan shi Allah ya san hikimar da yasa bai kari da su ba dan ba zai iya kari da su ba sai an bambanta tsakanin na ina iya yi da na iya domin ina da ikon yi ba shi ke nuna don ban yi ba ban da ikon yi Allah yana da ikon ya hallaka duniya cikin kunfa ya kunu ba wani abin da zai bawa Allah amma dan kafirai suna shashancin su ya bar su wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kuma da yace inda ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar nan yana nufin yana musu jinkiri ne su samu azaba babba ba yana nufin ba su samu azaba a dan duniya ba dan a halakar da adawa da fir'auna da samudawa ba sai an tayi lahira ba Allah yake halakar da kafiri in lokacin halaka shi ko a dan duniya ne Allah yana maganin sa dan mu fahimci wannan da kyau kakkasa tsammanin dan kana banna sai Allah ya barka sai an tayi kiyama tun dan nan Allah zai tuto zai turo ma bala'i kuma bala'i ba sai azaba ta wuta ba in Allah ya gada ma ya turo ma ciwo dukkan yawon duniya arzikin ka ya kare kuma baka da lafiyar kuma ba wanda ya baka lafiyar in Allah ya gada ma ya hana ma natsuwa in Allah ya gada ma ya zarbe ka da yunwa da abin da ya kama da haka da haka kafirai ba kafin karfin Allah ne suka yi ba kuma dan muna da imani Allah ya jarrabe mu ba shi ke nuna cewa ba Allah ba ya son mu shi yasa Allah ce in yamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah yana son ne wannan sahabbai suna mamaki muna tare da annabi mun yi imani fiyayyen halitta Allah su kuma sahabbai su ne fiyayyen sahabbi sahabbai kuma a ce an samu matsala Allah ya ce a'a Allah sunna ta duniya yana juya ta ne wata rana ya ba kafirai nasara wata rana ya ba mu'minin nasara kuma mu'minan nan wani lokaci matsalar da gare su take muna ta kullun cewa kafirai sun zalunce mu sun zalunce mu amma mu mun ki tsayawa mu yi karatun ta nutsu me yasa Allah ya ba su iko akan mu yanzu sun hana mu zuwa makka ai manzo ma ya taba zuwa makka zai ji aka hana shi shiga humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram to shi laifin me yayi a shi ba laifi yayi ba haka Allah ya kaddara saboda wasu asrar shi yasa sai na Umar ya ce baka ce mana za mu shiga bai ce to ai ban ce wannan shekara ba amma mu kuma fa yanzu yan daudun suna zuwa cin kasuwa a lokacin aikin haji karuwai suna zuwa auren visa a yi ma mutum ya da karuwarsa su je can su yi rayuwarsu ana yi mai jigilar karuwai ya kai a hotel hotel na makka ana yi masu yaudaran mutane da suna aikin haji su karfi kudaden su su gudu su je turai da kasashen laraba su yi kwancin su suna da yawa masu zuwa yankan aljihu suna da yawa masu zuwa luwadi suna da yawa masu zuwa da kafirai da karuwai suna zuwa kafirai abin nan mai jigilar kafirai ya san kafirai ne an hana su ga maka da madina musu ce su musulmi ne ya je ya kai su don saboda bukatar shi yana zuwa mai zuwa tsafi a arafa da bakin ka'aba a karanta alkur'ani ana a karkace ana juyawa ana yin tawafi da bai da bai ana zuwa masu zuwa su yi luwaɗi da waɗansu mutane ana kallon ka'aba a cikin hotel saboda a samu biyan bukata suna zuwa da wannan datti kuma kuna barin abin da shi ne muhimmanci kayi haji na farilla kayi umra ɗaya biyu uku baban ka bai da abincin da zai ci mahaifi kamata abinci za ta yi yan uwanka baka taimaka musu ba kuma ka je kayi umra ko kayi aikin haji to kuma miye wannan sannan baka iya ba baka iya komai ba aikin hajin baka iya ba umrar baka iya ba abin da ya dami mace a sa haƙoran zinariya abin da ya shafi namiji ya dami namiji a sa haƙora na azurfa shi ne abin da kuke takaba da shi kuke son ko kai gare shi to me ya amfanin wannan in dai shi kaɗai ne a buƙatarka kayan shekara talatin kana zuwa aikin hajji ma baka yi aikin hajji ba kuma da za a ce mace Allah ya karbi aikin hajji in kin arfa ba sai kin sa hakora ba ko ko amma in ka sa hakora ba za a karba ba wanda kin ka zaba sai ta ce a bari in sa hakoran ka Allah shi karba kuma mutum abin da ke so da jirgi ya dauke shi ya kai shi makka ko bai iya aikin hajji ba shi dai daga lokacin nan da ya zan alhaji in ma ana suka ayi arfa din to wani aikin hajji ne muke yi ya kamata mu dawo mu dubi irin waɗannan abubuwan mu dawo mu kai karatu ta nutsu wani laifi muke yi har tura suka samu na irin waɗannan takunkumai kuma suka samu nasara akan mu suka samu da takunkumi na rashin lafiya alhisarul tibbi suka ce akwai rashin lafiya suka hana zuwa suka samu na hisarul iqtisadi wanda an taba sashi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu yanzu suka kara kuɗi muka kasa zuwa su ke kirkirin jirage in suka ce ba za su ba mu haya ba mi za mu yi in ma jiragen mu ne suka lalace suka ce ba za su sayar mana da kayan da za mu gyara ba ya za mu yi ina ilimin mu na duniya wanda za mu tashi mu yaƙe su da shi har wani na tunanin ya yaƙi kafirai kuma ya amso makamai daga kafirai kuma ya kasa kashe musulmi kuma ya ruguza makarantun musulunci da sunan addinin musulunci da sunan jihadi ya kamata musulmi mu tashi mu yi karatun ta nasu mu yi karatu mu gane addinin mu da kyau mu gane kuma duniya da kyau mu iya kirkire mu tashi mu yi da'awa kuma mu yi jihadi irin wanda yake akan ilimi muna da kariya amma mu da gamunan abincin sai an taimaka muna komai ba ma kerawa suna kiran mu addu'al listihlakiya le pays consommateur kasashen da komi hallakawa da suke suna ci su ba su iya yin komai ci ma zaune da Hausa ba za ka iya yi makanka yarin da za ka ɗinka ba su suke yi maka shi ba ka iya makanka kyamara ba ka iya makanka makami ba ka iya makanka mota ba ka iya makanka jirgin sama ba ka iya kera ko allura suka ce abu biyu ne muke yi kasashen afirka da na kasashen musulmai shine a kawo muna kwano ciki da abinci mu bugi sai kaga an sa made in china ko made in turkey ko made in nigeria abu na biyu ya an ce made in Nigeria ne ya ce to ai Nigeria aka yi shi a'a kai kamfanin da ke buga shi waye wannan injin din da ake yi ruwan mu ba mu iya fitarwa kasashen mu ne amma sai dai su yi muna na'ura su ja wurin su sayar muna wutar kasan kasashen mu ne amma suke na'ura su sayar muna kuma su suke fitar da arzikin da ke cikin kasashen mu su sayar su yadda suka ga dama wani karfi gare mu abu na biyu wanda muka iya shine in dare yayi suka ce mu mata ciki su je su haihu a wuraren haihuwa ba ma aimaka mu annurar da ma za a yi matan mu ba mu ba mu aimaka mu magani yanzu da wannan zaka yake su ka tashi ka nemi ilimin da zaka yakar su ya kamata musulmi mu zawo mu karatun ta natsu game da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa to shine malam yace wa alaihi abinda ake fal ma'ana annahu ba'da khurujihi sallallahu alaihi wa sallam bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana istighfarul mu'minina istighfarul mu'minai ya kasance sababan li raf'il azabi dunyawi an dauki musu azaba ta duniya anil kuffari daga kafirai kin raf'il anil kuffari al musta'jilina lil azab wanda suke neman gaugawar a kawo azaba almustajilin lil azabi bi qawlihim da sun kace fa amtir alaina hijaratan minas sama da ba kun ba aya guda bane suke nema a kawo azaba Allah ce yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha qiyama ma suna cewa a kawo ta kuma duk al'ada ce ta kafirai mutanen annabi nuhu sun kace ya nuhu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jarana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin qala inna ma ya'tikum bihi Allah insha wa ma antum bimu'jizin kafirai kai suke cewa fa'atina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin kaza kaza dan haka mu'min ne kawai ai hakuri muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira malam yace to wa ala hadha al-qawl akan wannan magana faqad usnida lil-istighfaru an danganta istighfari neman gafara ila majmu'i ahli makkata zuwa ga mutanen makka gaba daya as-sadiq bi khususil mu'minin minhum amma nan wato sashen su ake nufi wa nadhirul ayati alaihi to tamkar irin wannan aya kinan wannan fassara da aka yi fassarar wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala fa aqarun naqata sun suke taguwa a cikin suratul a'raf aya ta 77 ma'a annal aqira wahidun wanda ya soke ta kuma guda ne minhum daga cikin su bi dalili qaulihi ta'ala mala yace da dalilin fadar Allah subhanahu wata'ala fanadau sahibahum sai suka kirayi ɗaya daga cikin su ko a ma'abucin su ko abokin su fat ko dan uwansu tunda sahibi na iya ɗaukar wato dan uwa ko kuma sahibi na ɗaukar abokinka ko abokin harkarka an gane ko amma da shi nan an hankali zamu dan uwansu ne tunda cikin garin yake fata'ata fata'ata kenan nan sai ya ɗauki asalin ta'ati ana cewa ta'ata al-khumur ya sha giya ta'ata kuma ya ɗauki abu an gane ko fata'ata ba ana nufin ya basu an bayar ba a'a fata'ata sai ya riƙi mashi kenan fata'ata fata'ata al-hirbata an gane ko ko fata atar rumha an shahi maf'ulun bihi sai ya dauki wato mashin sa fa aqar sai ya wato soke taguwar Allah ba a ce fa aqaru ba kaga nan sun takalo Allah subhanahu wataala ka ko san duk wanda ke kokarin takarar Allah abin tausayi na shi yasa waɗannan kasashen kafirai abin tausayi na ma mu a wajen mu dan saboda da Allah wayo su ba za ta yi musu dadi ba wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wataala injimalan kaga can an ce fa aqarunan ko an ce fa aqar saboda mutum guda ya aikata amma aka danganta shi zuwa gare su to su ma mutanen makka nan kamar mutum guda faɗa an danganta shi zuwa gare su kamar yadda ni bayanin waɗansu malamai sun tafi akan haka ko kuma dukkan su suna ta faɗa da baya sai Allah kawo ta wanda ya faɗi wannan magana din alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa a cikin wato suratul nuh aya ta 15 zuwa ta 16 annabi nuhu yace alam tarau ku gani ba kaifa khalaqa kaifa khalaqa Allah yadda Allah ya halicci sammai sab'a samawatin sammai guda bakwai tibaqan waɗanda suke waɗansu saman wasu nan ba ana nufin suna kamar tire ba a ana nufin wata na saman wata ta fuskar akwai tazara tsakankanin su da an kace kaifa khalaqa Allah ba ana nufin ba kuma suna tsayina suna kallo Allah yana halitta dan Allah ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard ko ma ashhadnahum khalqa samawati wal ard a wata aya da irin waɗannan ayoyin da zaka gani ana cewa afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ard kaifa sutihat ba ana nufin ka kalla ba da idon ka wani lokaci na ana nufin ka kalla da zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da ya zo an halakar da adawa da shekaru aru aru amma Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad ba ga yadda Allah ya da adawa ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba ga yadda Allah da mutanen ashabul fil ba wanda kuma sai bayan shekarar da aka haife shi aka yi wannan abin shekara arba'in sannan da aka yi masa wahayi to ya ne zai ganin wadda an kai wannan abu in ma bakar da wannan mato shi na adawan dai ka san dai ba zamani guda su kai ba to ya an ka ce bai ga yadda Allah ya da adawa ba ai ba yana nan tsaye bane amma na ana nufin ya kalli yadda abin ya kasance to nan da hanka ce kai fa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa ba ana nufin ba a'a yadda Allah halicce su zo su yi kallo a'a su gan su ga sunan su kalla su kalli hikimar Allah subhanahu wataala shine abin da ake son a ci sai Allah ce to waja'al al-qamara Allah ya sanya wata fihinna a cikin su sammai ɗin nan nuran yana mai tsananin haske an gane ko mai tsananin haske fihinna a cikin su nuran haske mai haskakawa kenan ja'alal qamara fi majmu'ihinna na Allah ya sanya wata a cikin gaba ɗaya ɗinsu amma as-sadiqi wanda yake tabbata nan gaskatuwa ana nuna yana gaskatuwa bi khususi sama'il lati fi hal qamaru ana nufin sama da akwai wata cikin ta ita sama duniya li'annahu lam yaj'al fi kulli sama'in qamaran ba kowace sama ta an kasanya ma ba ina fata an fahimce ni domin sama guda ce da an kace fihinna dan ya ce tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wannan ya nuna sama guda ce take da shi nan da an kace fihinna ana nufin guda kaga dole fahimtar nasu yana buƙatar wani lokaci sai ka fahimci ka'idodi da abinda malamai suka faɗa kenan da an kace gaba ɗaya su sashen su ake nufi shine abinda malam ya kawo yace to wa qauluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qauluhu ta'ala ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron mutane da aljannu ranar tashi alkiyama Allah zai ce alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku yace min majmu'us sadiqi daga sashen wanda yake gaskatuwa bi khususul insi na sashen mutane an gane ko ba ana nufin minkum nan ana nufin na mutane ba ana nufin mutane da aljannu ba alal asahi injimalan akan zance mafi inganci idh laysa min aljinni rusulun domin su aljannu ba su da manzanni to wannan mas'ala ce wadda malamai sun tattauna akan ta shin akwai manzanni cikin aljannu wasu suka ce a'a akwai don akwai wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba turuwa ba gabanin ka sai rijalan wasu suka ce to rijalan mutane ake nufi wasu suka ce aha aljannu suna da rijal wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wasu suka ce a'a ana samun dai daga cikin su wato masu yin gargadi domin Allah ya faɗa wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina wasu suka ce a'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda a zamanin shi ba za a turo wani annabi kuma bayan sa babu annabi shi yasa shi cikin nashi na an ka samu munziri mursalin amma cikin su ana samun annabawa kuma cikin mata ana samun annaba kuma a samu wasu kace ana samu cikin mata don an yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wasu daga cikin malamai suka ce a'a kuma suka ce Maryam an tura mata Jibril fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya to kuma doki ruhana Jibril ne nan ba ya zo mata da wahayi bane ya zo mata da bushara ta zancen Annabi Isa ita kuma haifiyar Annabi Musa an ardihi wannan kuma wahayi ne na ilhama duk uwa tana iya shayar da ɗanta idan tana da lafiya to wannan shi ne abinda su malamai suka ce illa rijalan mazaje ne kawai ba shi da wato yana da mafhum wasu sun ce a'a rijalan tana yiwa mata ma ana iya samu sabani ne na malamai to kuma cikin aljannu ana samu sun ce minkum wasu sun ce nan minkum mutane kawai ake nufi domin cikin su ana samun manzanni amma rusulu rusulullahi na ma'ana kamar yadda in manzo ya tura wani manzo ne amma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah ne kai tsaye ba sai an kasance musu rusulun minkum shi yasa wasu malamai suka tafi akan wannan da haka dalibin ilimi sai yayi hattara akan irin waɗannan mas'aloli da suke bijirowa aljannu suna shiga aljanna ko ba su shiga aljanna wasu suka ce a'a su ba sa shiga aljanna don ya ce ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim zai tsira da su daga azaba amma bai ce za su shiga aljanna ba wadanda suka ce a'a suna shiga aljanna saboda akwai musulmi cikin su akwai kafirai wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasituna fa kanu li jahannama hataba azzalumai za su shiga jahannama kinan ku in ku sun shiga jahannama wadanda suka yi imani za su shiga aljanna in an dauki mafhumin shi to min sakamako ne na Allah wadansu kuma daga cikin malamai suka ƙara cewa za su iya su ga aljanna saboda banda ma wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan matan aljanna babu mutumin da taba shafar su ko aljani wanda ya nuna cewa kinan aljani yana iya shafar mace ya iya tarawa da ita kamar yadda sihiri cikin sihiri ana gani ko a cikin kwanciya wasu suka ce a'a sai dai in baka yi ambaton Allah ba shedan zai iya zuwa tare da kai don ya ce wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum fil amwali wasu suka ce ka sa sabon Allah da dukiya wal auladi da ƴaƴansu ka sa su su bijire ma Allah wani ya ce a shiga boko shine abin da ake nufi kaga wannan kuskure na ana nufin in baka yi addu'a ba shedan zai zo tare da kai ko kuma in mace ba ta yi addu'a ba shedani zai zuwa ya tara da ita kamar yadda abubuwan da suke faruwa almuhimmu dai sun ka ce to nan lai isun in sun qablahum wala jan dan aljani yana iya shafar mace ne a nan duniya sai an ka ce lamin isun in sun qablahum wala jan amma dalili mafi fitowa karara cewa aljannu suna shiga aljanna kamar yadda malamai suka bayyana kuma Sheikh Muhammad Al-Amid Shankiti ina ganin ya kawo wannan a cikin littattafansa ina ganin namanta amma ina ganin cikin wannan dafu'i Hamid Tirab ne ya kawo wannan mas'ala cin a cikin suratul ahqaf in ba manta ba yace Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda biyu an gane ko nan manya manyan aljanna ake nufi don aljanna manya guda hudu ne babban aljanna guda shi yasa lokacin sai kiranta aljanna wani lokacin sai ce aljanna guda hudu ne manya domin ya ce wani man khafa maqama rabbihi jannatan wa min dunihi ma jannatan wani lokacin kuma sai ce jannatin saboda an hankalta ma yan aljanna suna da yawa ko yana da tashi aljanna kakka ce akwai kuskurcin qur'ani fa to anan sai ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban da wadan mi ni'imomi ne rabbikuma rabbikuma nan ad-damir yace yarji ila al-insi wal jinni yana kuma zuwa ga mutane yana kuma aljannu kenan jannata nikin nan kuma an ce su bi suke da su kenan aljannu suna shiga aljanna wannan shine abinda malam yarrin jayas kuma nassi ne tabbatar da haka kuma mun wanda fi tafiya akan wannan ra'ayi wallahu ta'ala alam yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu yayi muna halinsa ba za mu iya ci gaba da bayanin wannan mas'ala ba amma insha Allahu ta'ala a darasin mu na gaba za mu zo mu dora akan inda muka tsaya insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa zaman tuni Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh